العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna yinin talata 26 ga watan safar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 muna kuma 13 ga watan goma shekara ta 2020 Allah ya kaddara mana zama a cikin wannan masallaci na kofar arewa cikin garin Gumal dan ci gaba da karatun littafin Al-Adabul Mufrad na Imam Bukhari yau za mu tashi a babi na ɗari biyu ne da saba'in da ɗaya babul haya'i babin da yake magana a kan kunya lambar hadisi na ɗari biyar da casa'in da bakwai kenan a darasi na casa'in da biyu a cikin littafi ɗin babin da muka kwana a kan shi shine babu abulin hadiya ko kuma babu mallam ya ƙabalin hadiya lamma da kalal bugu fil nasi karɓar kyauta sai kuma babi na ƙarshe mai hadisi na ƙarshe ya halatta kuma mutum ya ki karɓar kyauta ko ya zaɓi wanda zai karɓi kyauta lokacin da gilli ko ƙiyar ta fara shiga tsakanin mutane in kana jin tsoron gori ko cin zarafi ko cin mutunci wannan yana da dama ko kana da dama ga karɓi kyautar wanda kake so ka ki karɓar wanda kyautar wanda baka so ko ka sa sharaɗin sai wane da wane zan karɓi kyautar su amma idan ana gudun cin zarafi da zubar mutunci Allah ba mu yi domin shi babul haya'i din yace hadathana ahmad ibn yunus qala hadathana zuhairun qala hadathana mansur ar-rabi'i ibn hirash qala hadathana abu mas'ud uqba qala قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس وإن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت حديث نأقبة أنا مسأل كنيا أبو مسعود yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna mimma adraka an-nasu cikin abin da mutane suka riska annasa a nan gurin yana nufin mutanen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kafin musulunci yanzu galibi idan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce annasu yana nufin larabawa kafin ya zo da addinin musulunci umirtu an uqatilan nasa su yake nufi inna mimma adraka nasu har yanzu su yake nufi abinda mutanen jahiliya suka riska ina ina mimma adraka nasu cikin abinda mutane suka riska min kalamin nubuwa cikin zantuttukan annabawa ko cikin zance irin na annabawa wata riwayar al'ula irin maganganun su tun na farko idan lam tastahi in har baka jin kunya baka ji kunya ba fasna ma shi ita to kai duk abin da kake so idan lam tastahi fasna ma shi ita idan baka ji kunya ba ko baka jin kunya ka aikata duk abin da kake so wannan abin malamai suka ce kamar almuttafaqi alaihi bainal umam duk al'umman duniya tun daga kan annabi adam alaihi salam har zuwa jahiliya kamar annabta ma ta yanke amma wannan magana tana nan kanuni a matsayin doka tsakanin al'umma in dai ba ka jin kunya to ka aikata duk abin da kake so duk annabawa wannan suka rayu da shi har aka zo jahiliya ba annabta ba wa'ayi amma wannan magana tana nan tana yau bata kwace ba ina ta inna mimma adraka nasu min kalamin nubuwa idza lam tastahi in dai baka ji kunya ba fasna ma shi ita ka aikata abin da kake so to idan baka ji kunya ba ka aikata abin da kake so umarni ne ko dama ce ko zaɓi ne na gatsi ne na me yasa zaman to gafe eh eh to ke kaida ne zai zama gafe ne ko ba gafe ne sannan na iya tambayar ka ji amma manzo Allah yana gafe a tsoratarwa ce na'am eh don mene ne abin tsoron a cikin iralar tattali na wani ya ce zaɓi ne kawai ko na mai zaɓin ya tsoron da ne ma tunda ba bandi ya kawo tsoratarwa idan babbance ta bai labai kamar in ana gayawa cewa mutum wanda bai yi bai baya jin kunyar cewar a cikin Allah wani bai ya
na duk wanda baya jin kunyar a ce masa Allah wadai to yayi abin da ya ga dama da haka muka dauka ko yanzu da Allah da in zai zo masallaci yake jin kunya to me ta mu kalla tana bangaren batu akwai wanda in zai azumi yake jin kunya
aiki ne ke yawa
to me za mu kalle ita nan ba to idan lam tastahi fasna ma shi ta wannan aikin ba ga wani shi wata ne a yanzu kai ne kake so ka je ba kyakkyawa ne ba eh
yanzu jawabi kake yi ka kalle ɗaya bangare ne kawai me yasa ba kalle wannan bangaren ba to na'am ga malamai na dan tsatsakuro bayanin su shi sa kai tsaye zan karanta daga mai sharhin littafi din ya fara da malami na farko yace idza lam tastahi fasna ma shi ita sai ce qala abubakar ibn muhammad ali al-qaffal ash-shahi fi usul al-fiqh ma'ana hadha al-hadith ma'anar wannan hadisin anna man lam yastahi wanda bai ji kunya ba da'ahu tarkul haya'i ila an ya'mala ma yasha'u wa la yarda'uhu an buraji'un shine duk mutumin da baya jin kunya to wannan rashin kunyar za ta ja shi ya aikata duk abin da yake so ba wani abu da zai iya taka masa birki wannan shine ma'anar hadisin a wajen shahi duk wanda baya jin kunya to zai iya aikata duk abin da yake so kuma duk wani abu da yake saka birki ba zai iya saka masa birki ba wai babansa yana gurin babansa yana gurin abokan babansa yan unguwarsu yan ba abin da zai saka masa birki duk tsara duk rashin kunya duk rashin mutunci duk sako zai iya aikatawa abin da shahi ya fahimta kenan cikin addini cikin hadisi sai yake fal yastahil mar'u dan haka ya dace mutum yake jin kunya fa'innal haya'a yarda uhu domin ita kunyar ita ce za ta ke taka masa birki a wurin da ake tafiya babu birki. wal hikima fitta abiri bi lafzil amri dunal khabar yace hikimar da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai ce ba maras kunya yana yin abin da yake so da haka ne ya bada zaman to labari ko ai duk marar kunya yana aikata abin da yake so sai ya zo kamar labari ne aka baka in dai ba ka jin kunya to yi duk abin da kake so sai ke cewa annal aqla rubama ya ajazu an darkin mabar fa yatrukuha wal manafi'u wal manafi'a fa yaktaruha yace shi hankali ai da shi ake bambanta dabba ko yace to duk inda dan adam ya kai da hankali wani lokacin hankalin baya iya gano masa wannan abin cuta ne ya guje shi wannan abin mai amfani ne bara ya aikata shi to inda hankali bai gano ba to kunya ce take tasiri in hankalin kai ga kasa gano maka wannan abin fa zai iya cutar da kai to idan kana da kunya kuma an ka duba ka duba sai ga ta kuma bai kamata in aikata wani ba wani yana kallo na ko wani yana kallo na ko kuma Allah da yake sama ma ai yana kallo na shine amfanin kunya tana ma aiki a inda hankali bai iya aiki ba wa idza kana al-haya'u fil mar'i fayansha'u fihi al-qalaqu fayatrukuhu haya'an min Allah wa min an-nas domin idan akwai kunya a tare da mutum lokacin da zai aikata wani aiki sai ya ji damuwa a ransa saboda haka kunyar Allah ko kunyar mutane sai ta sa mutum ya aikata wannan aiki din wannan dai bayan ya dunkule maka cewa ita dai hadisin kawai duk wanda baya jin kunya zai iya aikata komai baya jin tsoron komai sai ya baka shawara mutum ya zama to mai kunya kunya tana maka rana a inda hankali bai maka rana ba sai kuma da karshe sai tattaro ma'anar wadan wasu malamai wajen guda shida wanda kowa ya kalli hadisin ta bangaren da shi yake kallon hadisin yake aiki sai sai imamu al-aini ya faɗa ya ce fi ma'anahu aujuhin shi wannan hadisin a iya fuskantar sa ta fuskoki daban-daban fuska ta farko idza lam tastahi min al-aibi wa lam takhsha al-ar فافعل ما تحدثك به نفسك حسنا كان او قبيحا yace idan baka jin tsoron aibu a aibanta ka a ce Allah wadai wani ya bada misali da ita ko a ce tur da irin wannan aiki baka jin tsoron ka barwa yan baya magana to duk abin da zuciyarka ta raya maka ka iya aikatawa wannan abin kyakkyawa ne ko mummuna ne sai ce in ku a haka ne to walafruhu amrun wa amanahu taubikun lafazin hadisin umarni ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake badawa amma ma'anar ta wannan umarnin taubik Allah wadai mana umarni aka ma amma umarni ne na Allah wadai in dai har baka jin kunya baka jin ka tsoron ka bar yan baya da abin fada to kai duk abin da kake so kamar Allah waje ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake yi ga mutum. Fuska ta biyu, an tuhu malal amuru a labadihi shi ne a ɗauka umarnin da manzan Allah ya umarni ne, in ba ka jin kunya yi duk abin da kake so a bar shi ba taubik ba ne ba. Ta kulu sai ka ce, "Iza kunta aminan fi fi'ilika an tastahaye minhu, lijar yi ka fihi ala sawab shine idan ka aminta da aikin da za ka aikata ba za ka taba jin kunya daga baya ba saboda ka tabbatar akan gaskiya kake tafiya to wannan aikin ka aikata shi baka da abin kai to akan shi lokacin da ka tashi aiki sai ka ji zuciyarka ta nutsu baka da damuwa baka da tashin hankali baka tsoron mai mutane za su faɗa ka tabbatar akan gaskiya kake wannan menene na jin kunya ka aikata abin da za ka aikata a kan babin sa hadisin yake kaga kenan a nan gurin idan lam tastahi fasna ma shi ita ka duba duk abin da ya kamata a duba na shari'a kaga babu wani abin aibu babu wani abin zargi babu wani abin kashi a ciki kawai ka aikata aikin ka kai tsaye kaga kenan umarni ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan kenan ya bada idan lam tastahi fasna ma shi ita in baka ji kunya ba to ka aikata abin da kake aikatawa الثالث ma'ana ta uku sai ce ma'ana hulwa'i narko ne gargadi ne ko tsoratarwa kame da wanda ya ce kenan ko a if almashi ita su ja zabihi yi duk abin da kake so da shi za a masa kai to a yanzu ko ina ga ko mala'ika aka sauko rana ɗaya da zo kalle ka ba amma wazi ba kaki ci gaba inda za a yi sauɗe tak da ba za a ƙara ba kenan ko eh to ai Allah ne da hikimar da yasa ba za a gan su ba sai dai a ji wa'azi fa man sha'a fali uli fa man sha'a fali arabi fuska ta hudu annahu ala tariqil mubalaghati fi dhammi shi umarnin manzon Allah kamar ya tsananta zargin aikin ne ya kai makura wajen zargi idan ce maka idan lam tastahi fasna ma shi ita ai zargi ne ko Allah wade ne ga aikin kuma an kai makura wajen Allah wade da shi ai tarkukal haya'a a'azamu mimma tafa'aluhu shi a gurin manzon Allah rashin kunyar da baka to ta fi duk abin da za ka aikata muni alasa an gane wani fuskar ta hudu yanzu da mai shan giya da maras kunya wane ne ya fi laifi na? maras kunya ko? ya wato yin abin da wannan bayanin na hudu yake so ya maka shi a gurin manzan Allah in aka ce ba ka da kunya to duk wani mai laifi ya fi ka dama-dama idan kai maras kunya ne in ana zancen marasa ɗan sha giya ka sa baki a ya haƙuri tukunna a zu ajin nan ba a ƙaro su inda kake ba tukunna don masu giya da dama dama a kan maras kunya shi ne abin da wani malami ya fuskanta idan lam ta sahi fasta a mashi ita in ana zancen ɗan luwaɗu da munin aikinsu da lalacewar shi da abin allah wadan shi da abin kyama hatta a cikin dabbobi da ƙwari ba sa yi hema sun rikitacciyar kwakwalwa wanda Allah ya juye tunaninsu to amma maras kunya ya fi su munin laifi idan lamta sahi fasna a mashi ita in ana zancen karuwai masu zagin iyaye masu kaza barayi to duk fa gara da su gara-gara a tsakansu a kanwa a kan marasa kunya shi ne aka ce an yi mubalaga ne an kai ƙololuwa ne wajen zargin al'amuran rashin kunya to kaga kenan muka kallo na fuskar ta hudu ba ƙaramin abin zargi ba ne a ce maka wani maras kunya in aka ce ma maras kunya ne kamar an gama lalata ma tarbiyya an gama zagin ka duk da a gurin bahaushe bai ɗauki waɗannan ba su ne zagi ko kai wani wani ba da kunya wani mutum ba ya gama zagin ka mu muka ɗauka yan sai ka ci kaza kaza kaza an nan naɗo ta ko a wannan maguzanci ne Allah ji kamar haka yake faɗa ko maguzanci ne wannan amma wani kai wani maras kunya ne wani baya jin magana kai wani ai sai hakuri a wani hike na ba sun gama maka zagi in aka zo ana tambayar halin ka kaje da ma'aure aka ce to gaskiya wani kam sai dai hakuri a gidan masu hankali ba na ji za a baka ba za a baka wanda gidan masu hankali ne in aka zo wani gida aka ce ka aiwa na bai da kunya sai bai da kunya a yi a hike ba za a baka ai gara ba ɗan giya da aba maras kunya a ina gara aka yi ta gidan yan caca da aba maras kunya shi ne abin da amsa take faɗa idan lam ta tsari fasna a mashi ita Allah ya tsare mu aw anna amra lil ibaha akwai kuma da suke kallo a'a umarnin kawai zabi ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bada ya bada ai idza aradta fi'la shay'in fa in kana mimma yustahya fihi min Allah wala min an-nas fa'alhu wa illa fada'hu idan ka tashi zaka aikata aiki idan aikin ba a jin kunyar Allah cikin shi sannan ba a jin kunyar mutane cikin wannan aikin fa'alhu to ka aikata wa illa in kwa ya kamata a ji kunyar Allah ko a ji kunyar mutane to fada'ahu ka bar wannan aikin bai kamata ka aikata shi ba wal hadithu litalwihi bi sha'anil haya'i wal hasfi alayhi shi dai hadisin ya zo ne don nuna muhimmancin kunya ya kwadaitar da mutane su zamanto masu kunya wanda da shi ne makasudin hadisin idan lam tastahi fasna ma shi lalle an zo ne a zaburar da al'umma jama'a su zamanto masu kunya su zamanto cewa kunya ita ce rigar adansu duk wanda ya rasa kunya ya rasa mutunci duk wanda ya rasa kunya kamar ya rasa imani duk wanda ya rasa kunya kamar abokin masu sako ne shine abin da hadisi ya zo karantar da kai lalle lalle mutane su zamanto masu kunya ya yi bayanai da yawa akan alkunya ɗin har ya kawo waƙar wani mawaƙi yake ta idan lamtar sha'afi batan layali walamtar sahi fasna a mata sha'u fala wallahi ma fil aishi khairun wala duniya idan zahabal haya'u ya ce in ba ka jin tsoron mai zije ya dawo afi batan layali ba dare ba ne yake bin wani to in baka jin tsoron yau ta gobe walam tastahi kuma baka jin kunya fasna amma ta sha'u kai da abin da kake so kamar hadisin yi ma sake fassara maka sai ce fala wallahi yace ina rantsuwa da Allah ma fil aishi khairun babu sauran alkhairi a rayuwa wala dunya babu sauran alkhairi a duniya idan zahabal haya'u idan kunya ta tafi idan an cire rigar kunya babu kunya to babu sauran wani alheri cikin rayuwa babu wani sauran alheri a duniya Allah ya tsare mu wato turawa da suka tashi shigowa cikin al'umma sun muna yakin ta har yau tabansa ba zai kankaro ba turawan kala-kala ne kuma kowanne salansu daban kuma kowanne irin tarbiyyarsa ta zare tarbiyyar man da suka samu ne da ba haushe gaskiya duk inda yake mai kunya ne matuƙa da gaske turayen ingila da suka zo komawa gefa suka yi ba su yi go cikin ku ba amma a hankali sai da suka mai da kowa yake sha'awar ya yi irin rayuwarsu idan ka fara irin rayuwarsu ya kaji kuma ana yaban ka a ce kai aiwa na bature ma'ana irin rayuwar bature yake kwaikwayo ba kunya tsakanin shi da matar shi ba kunya tsakaninsa da 'ya'yan shi 'ya'yansa za su iya shigowa ɗakinsa duk yadda suke za su iya zama duk yadda suke wanda zai iya shiga gidansa duk yadda ya ga dama za a duk abin da ake so za a yi bai damu ba ya saka wa kowa yanci ya saka wa kowa fara sai kaji ana cewa wani bature ne ko in za a yi sha iska gari ya yi zafi a sa yar dangalgalar riga da ɗan wando a ɗan yi kaza a ɗan saka kare a bayan mota da ƙarfe sinkaf a shigo gari ana zagaya a ga bature ya sha rana ko yana hin rana a gari amma yana ce muku iska yake sha to ya gajin mutum ne da ya fara fekewa ya fara samun rai kunya sai ake ce masa shi ma bature wannan tsarin da baturen ingila yake baturen faransa shi kuma da ya shigo bai yadda ba ya koma bariki cikin unguwanni ya shigo sai ya zato tarbiyyar su turawan faransa sai ta fi muni akan tarbiyyar turawan ingila turawan ingila kamar suna da mutunci suna da kima suna da kishin matansu akalla amma hiba turan faransa sai ya zo fice dama abin da ya ce masa su kuma da nake mallakar shi total assimilation ne dole sai kun koma shi saboda haka to ga gidanka ga gidansa haka za ku zauna in zai yi duk abin da zai a kofar gidansa zai yi kowa yana kallo iza za ka samu duk ƙasashen renon faransa kar ka ɗauke wa kowa hula ba sa jin kunyar saurayi ya je ya shiga ɗakin budurwarsa su yi awa uku suna hira ba sa jin kunya ba sa jin kunya ya kamo hannunta ta yi wanka daga gidan ubanta ya kamo ta su zo su keta gari su je bakin ruwa su zauna su lima ruwa suna duka wandonsu ba sa jin kunyar wannan abu ba sa jin kunyar su sha shayi a gaban kowa ga shigata ba sa jin kunyar su yi rawar disko ga shigata ba sa jin kunyar su yi rawan kalangu ga shigata ba sa jin kunyar su yi komai duk ba matsala ba ne saboda sun zama turawan faransa to duka dai abin da ka gane hadafin shine a zare maka kunya a zare maka al'adarka da aka zo karatun firamare da sakandare da jami'a abin da suka yi hadafi shine kafin a kare firamare a je jami'a ya an zare wa kowa kunya namiji ya ji bai da kunya mace ta ji ba ta da kunya tare da cewa waɗanda suka tsara kuma ilimi na ƙasar ɓangaren arewacin najeriya sun yi ƙoƙari allah ya saka musu da alkhairi idan ka zo firamare sai ka tada cewa sahun yara maza daban na mata daban kuma idan na matan ma bai cika ba to za ga su ake turawa ƙarshe a aji saboda ya zama to suna da wannan kunyar ta maza sahunsu daban har yanzu ba su yi da kuɗi da maza ba da aka je sakandare lokacin da za a balaga ya suka ce ba a yadda a kwatsa ba saboda haka duk yawanci yarinya inda za ta yi sakandare to godin za a tura ta saboda haka lokacin da za ta fara tsafta ta fara girma ta fara budurci duk tana can a killace in ta zo gari za a ganta kwas sun yi wanka sun yi tsafta sun gyara sun yi wane ne za a kalla kamar sun ɗan fi illi sanin abin da ya dace ko ke har ake warewa wannan illice wannan student ce ko yar makaranta ce saboda me wanda suka zo da tsarin ilimin na arewacin Najeriya sun yi kokari sun shigar da addini ciki 'yan maza sai aka tura su makarantun je kaka dawo wasu kuma sai aka tura su makarantun gobe saboda lokacin da ya fi haɗari sai aka ce to a raba ina hikimar da za a je jami'a tun da abin ya fi ƙarfi ba za a iya ce a yi jami'a ta maza ba a yi jami'a ta mata kuma enrollment na mata a wancan lokacin kaɗan ne shi yasa ma wataƙil ba a damu da cewa masu an yi jami'o'in ba da ya kai irin yadda ake yanzu da sun yi tunanin yin haka ɗin sai ga in gabo college of education duka matan da mutum nawa za a samu yan kalilan ne kuma akwai mutunci akwai kunya shi yasa to in aka bayyana ga an sake haɗuwa a tashiyar institution amma kuma kowa an bar shi tarbiyyar da ya samu a gidansu da tarbiyyar da ta samu a makaranta ta yi mata guidance ta nuna mata hanyar da ya dace ta bi to yanzu sai aka dawo aka yi rahin sa'a ana ci gaba ana ƙara samun wayewa ta addini gwamnatoci suna gazawa kuma suna ba da gudunmawa wajen tsare wannan kunya daga cikin rahin sa'ad da aka yi shine sake kwatse 'ya'ya maza da 'ya'ya mata a makarantun secondary school ba karamin hadari bane ba karamin asara bace ba lokacin da yarinya take tasowa budurce ke fito mata take fara jin kunyar ita 'ya mace ce lokacin da mace take fara tsoro shine lokacin da ya fi kowane hadari a gurin shi ne lokacin da kunya take fara shigarta amma a lokacin ya aka mata jan wando aka sa mata yan riga da ɗan hijabi haka za ta zo ta keto tun daga gidan su ta keta har sai ta je bayan gari ko gabas ko kudu ko arewa ko kudu ko arewa ko ina akwai makaranta mafi haɗarin kuma sai aka ce a kwatse su yanzu da haka ga namiji yana haukar balaga ga mace tana haukar balaga na? so namiji yana haukar balaga mace tana haukar balaga kuma a shekaru na rashin hankali suna mafi duk masu bayanin wa yake da suna matakai na girma na dan adam ko shekaru mafi hadari ne lokacin da mutum yake jin karfin balaga ne mafi hadari a gurin shi ji yake ya fi kowa hankali ya fi kowa tunani ya fi kowa sanin haƙƙi da abin da ji yake ya fi kowa in ka masa magana kuma zikin yana fara kallon shi waɗanda sun tsane shi sun takura masa ba sa san ci gabansu sai kakar wata gaba ma da baka santa a shekaru baya ba ya ce dama da babansa da babansa ya ce masa kaza duk za a yi su so daga cikin hatsari shine ka haɗa 'yan sakandare maza da 'yan sakandare mata a lokacin da suke kokarin balaga in aka zare kunya a wannan gurin ba inda za a sake samu su duka generally karatun boko ya ba da gudunmawa wajen zare tarbiya daga zukatan 'ya'ya mata in ka koma da baya in ka kalli wanda suka yi karatun boko da wanda ba su yi karatun boko ba an fi samun tarbiya a wajen wanda ba su yi karatun boko ba kuma hatta firamaren da da kasa su aka yi kashi biyu akwai islamiyya dadi yawancin mata idan za su yi karatu makarantar islamiyya ake kai su can na kota lokacin da aka samu a makarantar na kota yana ji mu hudu ne kadai makarantar gaba ɗaya maza a ciki duka makarantar mu hudu ne maza ina ji da ni da yayana da tsammani mai gado he azrahis yasmu duka makarantar wallahi mu hudu ne maza duka tun daga aji ɗaya har aji hida mu ma da muka ji bari dole muka gudu muka bar musu makaranta duka so kaga dama M din shine a yi mata tarbiya ta addini a kimtsa ta kimtsi na addini wasu tsin suka kare ta ganan kawai aure za a yi musu wasu kuma in sun ma za su tafi tsakadirin tafi kuma ko babura ko su tafi lambata ko su tafi kauga mane makarantu na haya islam sai je su yi can su yi karatun su su dawo duka dai a tsarin islamiyyar a ci kuma galibi da ba a cewa an kare sakandire inda an samu mijin aure hikenan kawai lokacin kandi ya zo kuma sai a shafa fatiha sai a tashi amfanin ilimin dama dai ta koyi rubutu da karatu ta ce kuwa hayanta abcd da abata da a cikin gida cikin to yanzu sai aka maida cewa kamar sharaɗi ne sai an gama nce sai an gama digiri sai an gama wane ne kuma duk a wannan ƙoƙarin ƙoƙari ake a zare tarbiyyar daga ciki a zare kunyar ita kuma kunyar an ce in ba kunyar to kai duk abin da kake so kuma an zare kunyar an yi duk abin da ake so in ka kalle mai yanzu da ba tarbiyyar yanzu yarinya in ta fito za ta makaranta abinda ta ga dama ni ta ce wace ke da kunyar kunyar ita ta ta fito da kaga ta kamala daga gidansu in ta je makaranta akwai gunda take canza shi ba shi ma yaron da aka zare mai tarbiyya abin da suka ga dama suke yi ba na bukatar in ba wa kowa labari kowa ya san menene yake faruwa amma dai hadafin inda za a gyara mafi girman hadari in san samu ne yara mata a ce suna makarantun bodi kuma a sa masu iya tsayuwa akan tarbiyya su tsaya akan tarbiyyarsu da zare masu gurbatattun hali da sallamarsu a bar wanda halinsu bai gurbata wannan kamar zai fi sauki sauki mafi muni gwama za su maza da mata Allah madaukakin sarki ya tsare mana eh fala khaira babu wani guncin alkhairi babu wani guncin alheri a rayuwa matsawar idan aka ce ba kunya babu alkhairi a duniya idza zahaba alhaya'u in har aka ce kunya ta tafi Allah madaukakin sarki ya rayuwa da kunya din zamu ji dai karin hadisai da suke magana akan matsayin ita wannan kunya din yace ana abi hurairah يتي حدثنا محمد ابن كثير قال أخبرنا سفيان عن سهيل ابن أبي صالح عن عبد الله ابن دينار عن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم استبت أجريشي يأتي الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أفضلها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان حديث من من الله صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان شي إيماني ده كake ganin shi bid'un wa sittun aw bid'un wa sab'un shakka mai ruwaya yake anan amma tsaron ruwaya sun zo ba shakku al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba shi imani shu'uba saba'in da bakwai shu'uba ita ce rasa idan bihiya ta taso daga tushe ɗaya wani lokacin daga tushe za ga akwai inda take tsagewa gida biyu ko ta tsage gida uku to inda ta tsage biyun ko uku wannan gurin shi ne kowane gurin shu'uba ne sannan gunda ta tsage kuma an ka tafi za ka samu rasta a jikinsu sai da to shi imani shu'uba guda saba'in da bakwai afbaluha mafi falalarsu wata riwayar a alaha mafi ƙololuwa wata arfa'uha mafi ɗaguwarta mafi daraja la ilaha illallah ita ce la ilaha illallah shi ne makullin da ake fara samun imani da shi la ilaha illallah sai kafar ake fara kirga ta cikin musulmi cikin masu imani to amma idan ka shigo imani kuma imanin ya kasu ɗai ɗai ɗai ɗai ko guri guri har gida saba'in da bakwai ko misalin shi uba yadda za mu gane ka iya cewa imani fakwalti saba'in da bakwai ne in ka je jami'a ai akwai fakwalti ko? kamar da wane da wane akwai fakwalti na medicine ko? akwai sms na'am ko art and social sciences ko akwai law akwai islamic studies akwai shari'a ko akwai applied sciences akwai languages da yanzu an gane ma'ana faculty ko to shi imani in ka shigo shi ma kamar jami'a ce a karan farko in ka shiga to akwai faculty ɗai ɗai ɗai ɗai har saba'in da bakwai a cikin jami'ar imani bambancin jami'ar imani da jami'a irin taku kai a fakulti ɗaya kici shi kuma imani duk fakultin su ake hekayi kuma ko ake kowace hekaci shi ne bambancin jami'ar duniya da jami'ar imani ita kowane fakulti so ake ka zama ɗanta kuma kowace rana so ake ka ilanta a kowace fakulti shi ne bambancin jami'ar imani kuma in kai shiga cikin faculty din akwai department ko department of kaza department of kaza to kowane department din so ake hikaya register da department din kuma duk kwasa-kwasan da ake so ake kai aga kafin graduation ina ga akwai aiki ja akan mutum haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi imani bihun wa sab'una shu'uba fakwaltin da ta fi kowace tsada ita ce fakwalti ta la ilaha illallah isa za ka jaddada malamai sun yi rubutu a kan la'ilaha illallah ya fi sau a kirga duk rubutun da aka yi a kan imani ko aka yi a kan aƙida ko aka yi a kan tauhidi ko aka yi raddi a kan masu sukar tauhidi ko samuwar Allah kowa ya dukkan a kan abin da ya shafi la'ilaha illallah ɗin wannan wa adnaha mafi kankanta ta kusa-kusa wacce cin tafi kowace sauki ina imatatul aza anil fariki shine idan ka ga cuta akan hanya ka dauke ka abinda muka wuce wancan sati din ko kaga wani abu da zai cutar da mutane kwalba tsakuwa waye to wannan shi ma amana ce ko alama ce ka registration a faculty na imani amma wanne na imatatul aza amma idan ka zo ka ga kwalabe a kan titi ka kame da dariya ka ce lallai za a yi fashi kai har ka yi ƙwarai ba saboda abu kai inda har kai dariya za a yi fashi to kai kai naka fashi shi wancan mai keke na zai fashi kai kai fashin imani tun a tashi a gudu in ko kana so karka yi fashi ka ci jarabawa a fakwalci na imafatul aza kana gani ka ɗauki in ka ga kusa akan titi ka ɗauki wani rodi ya bulluko a bakin wata gada to samu wani bulo ka danne shi da shi ko ka sa a yanke da zarto a gyara gurin to wannan ita ce akwai alama ta imani wani rami mutane suna duka suna fasa taya da daddare ana hadari irin masu aiki na a hanyar Kano din nan ko to ake samun baro ana zubawa wannan shi ma abin alkhairi kuma lokacin idan ba ku da abin da za ku yi ku cika akwai kura mana ku je ku samu ƙasa mai kyau ku samu wata ƙasar ku ciccike duk wannan alama ce ta imani ƴan ƙungiyoyin motoci masu nato masu nut marja ake barin ƴan ƙauyuka suke shiga masu wani masu motocin ko masu motocin me zai hana ku ke yi da karan kanku waɗanda kuke karɓa kuke cike wannan hanya ɗin ko a samu wasu su yi organizing mana ayi kamar toll gate wata gwamnatin ta tsara duk mai mota da zai wuce ranar kaza a karɓi naira ɗari a gurin shi in an karba a tabbatar kayan aikin aka saya a toshe ya fi alkhairi kan ka fasa taya da daddare ya fi alkhairi kan ka yi face da daddare a karba a gyara hanya a tabbatar gyarawa aka yi Allah madaukakin sarki ba mu ikon gyarawa din wal haya'u yace ita kunya shu'batun min al iman ita ma rehe ce cikin rassan imani dan haka idan kana kallon kunya kamar karamar abu ce to faculty ce mai zaman kanta in ka shiga kuma akwai department da yawa a ciki to sai ka yi rijista da faculty ka yi rijista da department din kuma duk kwasa-kwasan da ake kai kuma he ka ci za ka yi graduate sai ta maka wa shu'aru haya'u ita kunya shu'ubatun min al-iman ita ma rehe ce cikin rassan imani Allah ka azurta mu da kunya din حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعوبة عن قتادة عن عبد الله ابن عبيد الله مولى أنس قال سمعت أبا سعيد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا كسنشي أشد حياء يا أنن كنيا من الأزراء سمد بدلوة في خدرها في خدرها لوكتن دتكي كيبي أنا تبنغر الخدر shi ne gunda ake keɓe budurwa lokacin da ta fara tasowar balaga ɗin ban san ba ko an gane na sha dai bangayen a baya tsari na da a gida ba ana boys quarters ba to balarabe yana da boys quarters idan yarinya ta fara alamar za ta yi jinin al'ada ta fara za ta yi tsuru to a ɗauke ta daga ɓangaren yan cikin gida ta amira ta boys quarters ita katanga ake ja da labule a rufe yadda ka san bakiyar da ake kiwon dabobi to nan ake tura ta sai a rufe saboda haka lokacin da za ta fara jinin al'ada ta fara tsirin kirji to ba ita ba namiji za ta yi jinin al'ada take ta juyawa wannan menene take tambayar kanta sannan uwarta in ta shigo sai ta yi maka bayani lokacin da nono yake fitowa a gabanta wata halitta ce da bata sani ba wata kunya dan sun kana sun galgal yanzu ga wani abu yana fitowa a jikinta to uwarta ce za ta yi mata bayani to yanzu wannan matar lokacin da ta fara wannan a killace ko namiji ya shigo gidansu wanda higuwar kuma fa abu ne mai tsari ba irin namu bane kowa salamu alaikum salamu alaikum su dole he an kwankwasa kuma dama gidan a kulle ki kuma he ka kwankwasa ka yi sallama kuma ka tambaya in shigo an ce eh sannan ka shigo in ka ce in shigo ka ji shiru in shigo ka ji shiru ko assalamu alaikum ka ji shiru kawai juyawa ake to amma mu yanzu in ka ce assalamu alaikum shiru gongon kan ya kama wani yaro kuma haka ai abu ya wuce gona da iri da Allah ka nan gidan ka ce ana sallama to nan menene kai sallama an ce maka a'a ka buga an yi hiru kuma dan me za ka kama yaro ka ce shiga nan gidan ka ce ana sallama kana ji ba a jika ka ba an ji takan amma tsarin shi ne ba shigar ake so ba to misali da abin da ya kwashe mu gidan ba a shiga sai da wannan tsarin in ka shiga kuma ya dace ka shiga duk uzurin da za ka yi wanda suke tasowa a gidan ba kai ba su ba za ka san da su ba suna gefe ɗaya a killace wani lokacin suna wannan gurin suna killace uwar za ta ba wa uban labari wancan ya kamata a nema mata mijin aure in ya zo aure masallaci ya zaga ya zaga ya duba sai ka Allah ya da nan ba kullum a kwanan nan nake gaina haddar Qur'anin kuma in ya gama karatun nan ga zafin neman nan ga mutunci ga kuɗi kuma aka gama ko kai gama karatu aka yi kuma ya ga jahi gefe sai ni aka rabu kallon kana ganin lokacin auren ka kwanzu ya kusa wala ina da wata yata ce kuma na ga ina haɗa zuriya da kai insha Allah ba zan ji kunya in kana so zan baka yata eh to ina ganin dama dai na kusa gama fenti shikenan sai ce to shikenan zo mu je ka ganta to idan za ta ga namiji ran da uban ya kawo ni ne ran da za ta fara ganin namiji don haka yanzu idan aka ce ta zo su gana da wannan namijin don Allah wace irin kunya za ka yi tsammani wallahi tana da matukar yawa don haka da an zo ana fara zance asalamu alaikum wa alaikum assalam an yi lafiya lafiya kano baban ke ce mu zo mu gaisa to masha Allah masha Allah to sai an jima kenan saboda ji kake yanzu kamar watsa mata wuta a jikinta wani bakon abu a gurinta tana koma gida baban zai tambaye ta shine mijin da zai aura miki sai to baba saboda daga hiba ta san kowa ba daga shi ba ta san kowa ba saboda haka yana shiga gida yana cewa ya bata an kare da haka ran da aka daura mata aure a ran nan zai kamo hannunta ko uwarta ta kamo hannunta ko 'yan manyan mata na unguwar su jiga su mata wa'azi da karatuttuka da waye a rako ta ana waƙe ta kuma a kai ta inda za a kai ta ayi mama ce ayi ayi mama ko a taina kun a taina kun fa hayyena kun hayye kun ko eh ayin aure a garin Madina za a raka wata mata amma matan sun haɗu za su yi rakiya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutanen Madina ba suna son wargi suna tsarraha kuma za ku kai amarya haka za ku tafi su lululu ba komai ta ce a samu ta zabiya ma tare da ɗan wani wake ce ai wake mai zami sai mana Allah ce ku ce mana man atainakum atainakum fa hayyina fa hayanu hayyikum fa hayyuna nu hayyikum na dai mata da yi musu wannan jefin waken haka ne ai ga mu nan mun zo muku mun zo muku muna gaishe ku kuna gaishe mu kaga ai kamar hadin alheri ne za a hina kamar ma'anar lafazin da ya mata da su ma ayi mama ayi mama mama ya iye ko ayi mama labo labo na'am to sai ga rukunin su sune za su yi waken su su kai yarinya a mutunta su dawo ba abin da yarinya ta sani sai wannan rake da mata su kai mata namijin yana shigowa gida aka ce ya kama goyincin roƙi alkhairin ta su yi sallah sannan kuma a fara rayuwa to dan Allah ne kake kallo an yi nasara na gurbata tarbiya a wannan guri din babu abin da aka yi nasara na gurbata tarbiya to amma yanzu yarinya kafin ce aure ta yi samari wajen 20 ta san wannan ta san wannan kuma rana ɗaya uba hiyar rufe na baki kabiru ya haƙuri ba na so in kama suna ya kama da nauni shi kuma zai wahala ko da an ce an baki ita kuma ita sola ba ta yadda ba kuma ga aibin sun koya musu eh an koya musu cewa in an bada wata in ta fito in ta gaba kenan babu tafiya ba dawowa haka wani fitin yake karantarwa ita tun da ta fito ba ta waiwai in ta yi wannan garin ta yi barna to gaba za ta fara in ta yi barna gaba za ta kara ita ba ta juyowa da ba saboda mai an bata mata rai a gidansu saboda mai an bar gurin da ake cusa tarbiyya an bar gurin da kunya take amfani shi yasa muna da buƙatar mu dawo madarsatul haya ita wannan faculty na kunyar da yawa an faɗi wallahi mu koma mai rijista tunda manzon Allah ce wal haya'u shu'batun min al iman ita kunya faculty ce na imani mai zaman kanshi a koma a yi renovation a gyara wannan faculty din duk abin da yake da buƙatar a sassake a sassake abin da yake da buƙatar gyara a gyara wanda zai gyaru a gyara wallahi sana a zauna lafiya a kallon ta yi ƙawaye ta yi abokai ta iya facebook tana twitter mafi muni tana instagram babbar midiyar da ban ga amfani ta ba kamar instagram babu komai a ciki sai talla hotuna ko akwai abinda ake banda hoto kawai yadda za ka ɗauki hoto ka gyara ka saka wa duniya hili kawai iza ji yawancin mutane masu mutunci da martaba ba sa yi wanda take ta masu mutunci ita ce twitter facebook ayan iska sun yawa a ciki da marasa kunya whatsapp kuma yawan bolarka yawan matsalarka yawan kwantar ɗinka yawan matsalarka ita ce whatsapp amma ita facebook abu na ɗorin ɗori ce ko ko dai abokan abokanka ko abokan abokan abokanka ita dangwali ne ce wannan ya dangwale wannan ya dangwala muku wannan ya dangwale wannan ya dangwala muku yasa da an yi minti ɗaya ga nan da nan da an yi layikin an yi kaza ga duk duniya ta fara shiga ko ina ta fara samu to amma dai kwakwanantar wannan ta kunya yana da buƙatar mu dawo ta sai ake siffanta maka manzan Allah ka gane kunyar ba a bai kyama ba ce a shadda haya'an tsananin kunyar shi irin na waccan yarinya ne da ba ta taɓa ganin ɗa namiji ba isa suka ce ba a kiran almar'atu ko al'azara'atu da hidir sai matar da ba ta cuɗanya da maza ita ce ake kiranta wanda ta fi kowace irin masa kunya kuma irin waɗannan ba su ne ko an kai su gidan miji wallahi ba sa iya keta taron maza idan suka fito da sun zauzaran kucu abu ne ga titus ya su juya da ba sun yadda su koma su ɗauko tafiyar rabin kilomita a kan su zo su keta waɗannan maza in kuma ta kama dole za su wuce ba yadda za su wallahi za ga bayan Allah yadda sun kuya da sille ta kalma su sai su rike a hannu saboda kar ma a yi rahin sa a takalmin ya biji kafa su bas a ɗago kai a kalle su duk yara zai ga ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ta sun kuyar da kanta sai ta wuce ba a sanin waye kuma yawanci da ba sa fita unguwa sai an kira sallan magariba wanda za su je su kafin azne daman ba su raba tuwo ba za su fita unguwa suna zuwa kasan bas zama za su da su raba tuwo abin da ya kai su hira sai su jawo sauri su da su raba tuwo kai kasan daman ba hirya zama ba shi ne tsarin fita unguwa to amma yanzu rana tsaka ba ta hana mata fita unguwa rana ba ta hana su fita amma tana hana su dawowa karfe ya ɗaya da rabi in suka tambaye ka za mu je unguwa in mun yi ka za mu yi ka kana cewa eh ka gama wallahi in kai mantuwa minti ya biyar duk aikin ta gama ta fita in kuma daga can ne ta gama ta ga sha biyu da rabi ta yi da yanzu rana ta yi ba ta da bai karfe biyar amma ita daga gida ba ta ganin rana da safe da rana da yamma da daddare sha biyun dare ba lokacin da baka kiliya da budurwa a titi ba wai matan aure ba so dan Allah da wani lokaci ne za mu samu wannan kunya wana bangaren mata fa kenan bangaren maza abin sai dai Allah ya gyara mana da yawa suna tutiyar da cewa su ba sa jin kunya su marasa kunya ne kuma shine hadisin idza lam tastahi fasna ma shi'ta tunda baka jin kunya ka taka kowa a unguwar ka zagi kowa a unguwar ba matsala muna nan kai ma zaka girma kuma wallahi dadin rashin kunya da iskanci ba mutumin da yake da dan kankanin rayuwa kamar dan iska wallahi kuna zaune mutum zai fara iskanci kuna zaune yara kanana za su ke bahi kashi shi ne daɗin iskanci wallahi idan abin da idan nan mai gani yana da yawa wallahi in dai kana so ka yi rayuwa yar karama don Allah ka yi iskanci wallahi minti kaɗan da za ka ji kowa ya ji sunanka a garin amma wallahi ana nan ƙannuwanka na takwas za su tsare ka a unguwa su ba ka kashi kuma wallahi ba abin da za ka iya sai ka zana ta ikon Allah wai wane ne daɗin iskanci kenan so shi yasa in za ka yi rashin kunya ka yi ta kana kan sani tun kan aje lahira ita ma rashin kunya Allah ke kama mutum kuma babban mutumin da rayuwarsa ba ta masa amfani wallahi mai shaye-shaye in dai kai rashin kunya ka fara shaye-shaye shi ne mutumin da rayuwarsa ba ta masa amfani na tsaya na yi tsaye na kirga duk fitattun 'yan ganye da 'yan giya wallahi sun mutu kuma duk sa'anninsu suna raye ba kuma lokacin mutuwarsu ba ne yayi da batu wallahi ai da bature yayi doka yace dole ne a rubuta a jikin taba sigari tobacco smoke are liable to die young wallahi da kalmar take duk masu shan sigari suna da barazanar mutuwa da wuri wallahi haka magana take yawanci yan ganye yawancin 'yan kwaya 'yan solution wala da aka da cewa rayuwar lokacin da take tasowa za ta fara mana a lokacin za ta mutu a je a raka abin ne kuma he sun kare karfinsu ya kare suna tangade a titi yara ta sun da ke su kuma Allah rufa asiri ka da warke saboda haka babu abun kunya babu abun burgewa a cikin rayuwar iskanci wallahi yara su saisaita su yi kokari su gyara abin da zai gyaru zama dan iska baya bukatar training zama mutumin kirki ne ke da bukatar training yau duk wanda yake dama in ya rinsa idan sa duk abin da ake zai iya duk abin da dan iska unguwa yake yi wallahi duk mai mutunci in ya ga dama ya ajiye rigarsa ya shata layi duk abin da zaka yi zai iya menene a ciki in ya ga dama ka zagi baban sa hima ya zagi baban kai karba aro na minti biyu ya zazzaga ma a herɗin kuma ku shata ka bilwala ko bige ka zai in an ga akwai mai da rigar tsame da mutuncin zai iske ke fari kuma Allah da Allah zai karɓa babu abin da zai amma yanzu kai in ka ce kana so ka zama mutumin kirki to ka ɗauki dogon layi kana da buƙatar tuba kana da buƙatar istighfari kana da buƙatar canja abokai kana da buƙatar canja gurin zama zama mutumin kirki yana da wahala amma zama ɗan iska ba wahala don haka babu abin tuciya a iskanci babu abin tuciya a zama ɗan iska mutane mu yi ƙoƙari don Allah mu gyara abin da zai gyaru ‘yan mata su gyara maza su gyara wal haya'u min al iman ita wannan kunyar imani ce amma tabarar ta kai yarinya ya ta fito daga kofar gidansu ta kalle ku ta yi gatan mutunci ta yi muku gatsani ta ce muku kuma ‘yan tsurku to me kike so a yi ki ai kin san abin da kike rahin mutunci ce rahin kyauta kuma kin san za a maganta wai kar ku yi magana kuma da sai muku yan tsurku to me kuke so a yi in ba kya so a ce yan tsurku din haka Allah ya faɗa ki sa hijabin naki yudnina alaihinna min jalabibihinna zalika adna an yu'rafna lan tudai Allah ya ce shine mafi kusancin alamar da za a gane ƴaƴan mutunci falayu uzaina Allah ce ba za a cutar da su ba so idan kin ajiye hijabi dole a ce miki yar iska dole a ce miki ba kya jin magana dole a ce miki mutuniyar banza kuma dole a yi gulmarki in kina so kar aiki zaman to mutuniyar kirki wallahi ki lizumta ki zaman to takwar kunya da mutunci shine jari a rayuwa kuma da yawa dan Allah ku sa ku lura ku ‘yan matan da ku nake magana du samarin da kuka yarda kuka yi hirar da su kuka nuna musu fitsara kuma da ƙarfe fa yawan abin da kuka nuna musu na fitsara yawan yadda za su ja baya da ku yanzu yau saura in yazo duk zai yadda ku yi duk zancen da za ku yi kuma idan za ki yi sakaci ki nuna masa duk abin da za ki nuna masa zai ji daɗi amma fa da kin fara nuna kuma yana fara ja da baya sha'awarsa tana mutuwa yana ja da baya tana mutuwa yana sha da baya ki nuna masa yau damtse yau ki nuna masa hannu gobe ki ɗauke ɗan gyalanki jibi ki nuna masa ɓangaren kirjinki dubu ki nuna masa kaza yana gani yana jin daɗi yana burge ki yana yabanki amma yana ƙara ja da baya a matsayin matar da zai aura ina gaskiyar magana wallahi duk wanda kika mai sakaci ba zai aure ki ba ko ba zai bari a aure ki ba shi din ba zai aura ba in aka ba zai kai wanda sai a hankali me yasa ce kai wallahi ba ta da kamun kai saboda mai hima ya ga kazanta ya ga kazanta ya ga kazanta ba a je ba ga komai fa shi a karan kansa ya yadda wannan ba ta aure ba ce amma in kina da kunya kina da kamewa wallahi in yayi ko da iskanci ya zo da kansa zai dawo kuma ce kai wannan matar aure ce saboda ya san tana da kunya tana da kamewa dan uwa da muka tattauna da shi wallahi kawai labarin kunya ya bani ni dai na bashi shawara na ce masa matar aure ce ya aure ta zai wahala a zamanin nan yanzu mutum ya baka labarin budurwa ko zauzawara kuma ya gaya maka ga lissafi ta kunya da kamewa wallahi a cikin ɗari da kyar ake samun goma wanda ya sa'a ya bincika ya samu ɗaya mai kunya mai kamewa wallahi kar ya saka eh ya rike ta gam addu alaiha bin nawajis to in dai ka samu guda ɗaya ka lalima mai kunya wallahi ka rike ta amma in ka samu yarinya fiƙaƙƙiya mara kunya wata ran kai zaka fiƙe ka fito kana takar mutane baka sani ba wallahi Allah ka tsaya ka duba mai kunya mai kamewa ba gaggawa a aure ita in ka samu admission a makarantar aure permanent ne shi ba a graduating in aka gama daga makarantar boko to drop out ne don ban da fitar ga makarantar aure to drop out ne e karasa ahirin da aure amma yanzu ya daina to drop out ne ita ba a gama in kaga ka gama to an binne ka don haka yi kandin aure mutuwa to tun da ba a kandi ka tsaya ka nutsu ka duba gidan mutunci gidan dattako masu kunya ko aure masu kunya don haka matan da kunya su bata zube ba ina ba su shawara su tarare ta wallahi ita ce jaronsu su tsare kunyarsu duk nacin namiji duk tsan hotonsa wallahi kan sai da su saka mai abin da bai kamata su saka mai shi wannan facebook ne ko whatsapp ne kar su saka dan in kina da aminci a kansa shi ba aminci a kansa za ki iya saka masa ya nuna wa abokansa za ki iya saka mashi wani ya hakin waya shi za ki iya saka maki ki ga hotonki a waya ana ƙwararrawa ba zaura naira goma budurwa naira biyar Allah duk sakawa suka yi aka ɗauka ake musu ƙararrawa a facebook so in kina so kar a yi miki ƙararrawa kar mutuncin ke zube ki riɓe alfarmar da kike da wallahi ki kaffa kaffa inda abun kunya ce ba za a siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kunya ba tunda aka siffanta manzon Allah da kunya ya kamata maza su zamanto suna da kunya mata su zamanto suna da kunya amma kunya a gurbin da ta dace Allah ba mu dacewa zan karanta hadisi daya ko in bada kissa guda daya ko biyu sai mu rufe akan kissa din mu bar na ban ƙara zauna din ba higansa to kana ashadda haya'an min al'azara'i fi khidriha abin da ya kwashe mu da siffata wannan matar ko budurwar da kake killace mun tabbatar za a same ta da kunya to duk yadda take jin kunya da tsoron shiga cikin maza da tsoron magana a cikin maza wallahi manzon Allah ya fi ta jin kunya ya fi ta alkunya wa kana idza kariha shay'an manzon Allah ya kasance idan yana kyamar abu arafnahu fi wajhihi muna gane abin ne a fuskar shi idan ka zo kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ransa baya baci ya baci to madadin ya ma magana a cikin mutane ya tsinka ka eh dai a gane daga fuskar sa wannan abin manzon Allah bai so saboda yana jin kunyar kar ya tsinka ka cikin al'ummar musulmi sannan duk inda bai dace a ga mutum ba to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa alkunya kai saboda kunya ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam matar shi take ba da shaida har ya bar duniya bai taba kallon tsirkin sa ba tsirkin ta ba ba ta taba kallon tsirkin shi ba ai ya halatta nisa'ukum harsul lakum fa'atu harfakum anna shi'tum wa qaddimu li anfusikum matan ku gonakan ku ne duk inda kuke da bukatar gewaya ku gewaya amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kunyar bai taɓa barin tsirincin shi ya zama to abin kallon wani ba wannan fa a gidan aure ya halatta to ya matar da ba matan aurenka ba ke ba mijin aurenki ba har kuke musayar ɓangaren da zai iya nuna tsirinci wata kuma kawai yi za ta yi ta ɗora kawai ta ga 'yan comment nawa za ta samu comment nawa za ta samu like da ƙarshe ganda an bata da comment kuma a sa ta a kwama shi an gama an yi wu-wu-wu an kare shi kenan an jima kuma mijin aure shi kenan babu babu babu kuma ya gata dawo tsayin hijabai da ya su kulla kawance da mala abu da shi ko? sai ga tana kan tsawon hijabai tsayin hijabai sai masalansi sai makaranta sai hisunan musulun daga kuma daga baya ne ta kare hisin ɗin garkuwar da ake so ta tsare ta karya ta to abinda nake so da in bada labari irin kunyar mata din kunyar mata a da sai da ta kai an san lokacin fitar maza an san lokacin fitar mata dole aka suka raba kansu da kansu wallahi a zamanin jahiliya babu yadda za a yi ka je daji tun daga karfe bakwai na safi har karfe shida na magariba ka gama ta ado ba za ka gani ba da sunan biyan bukata ba za ka gani ba dawa ba za ka gani ba amma idan karfe bakwai na magariba ta yi har a yi tsallar asubati ba za ka gani miji adau ba sai mace saboda ita mace ba ta fita ba tsugullo kuma namiji yana dawa ba zai ɗiyu ba shi kuma namiji ta kunya ya je tsugullo kuma ce akwai mace a dawa ko ita mace tana tsugullo a ce shi kuma ya je wannan dawa saboda haka suka raba kansu da kansu haka tinka mutunci da aka dare kawai lokacin fita biyan bukata na mata har sallar asubahi su ne a dawa in aka yi sallar asubahi aka da gida to maza ne kuma za su ke fita su kuma haddari dole da kansu da kansu ɗabi'a ta canja namiji ba zai ji kahi bai da rana mace ba ta ji kahi bai da dare ne fassarar abin saboda kunya haka suka zauna an ce a wata kissa ban karanta ta a karance ba kuma dan katsabi da yake so ya taka wa matarsa zuwa masallaci kunya ta ya auna shi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce la sana o ima Allahi masajid Allahi idan bayin Allah mata suna son zuwa masallaci kakko hana su amma hi baya so ta zo amma bai hana ta ba tunda in yace kar a hana yace a bari ya taka to ya taka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi yasa wani lokaci da ya zo karanta hadisin ɗansa Abdullahi da Umar ya karanta hadisin la tamna o ima Allahi masajid Allahi ɗansa Bilal ya ce wallahi lanamna'ahunna da tunaran da Allah sai mun hana su Azadin Umar ya ce ina ce maka manzan Allah ya ce kana ce mu wallahi za ka hana ya ce na rantse da Allah har mu bar duniya ba zan sake ma magana ba saboda in ce maka manzan Allah ka ce mun wallahi kuma banda ma manzan Allah babansa ne yake faɗar hadisi to ina so dai in ɗauke mu dai shine Umar ba zai iya taka magana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma lokaci aka ce sai ya laɗe a gida idan matar ta zo wucewa haka ya dan taba zuwa wanda ya halatta amma ita ba da tsawai ba ta ce a'udhu billahi shi ke ta koma gida tun daga nan ba ta kara fitowa masallaci ba amma dan Allah wata matar yanzu a duhu kada ki duwa wunta to hice nan goban ta dagure ya dan tsibirki ta dan yi sarfa ina wannan naziyan fi amma shi ya gwada maka kunya kawai hakan da aka yi ba ta sake ba saboda mai akwai guzurin kunya a tare da su kuma ta gaya wa mijinta ga abin da ya faru ba za ta iya gaya masa ba saboda ita tana gani ai ƙarhen ta ci alfarman mijinta ta sai ta fita waje wani ya yi mata kaza sai dai ta yi ta istighfari tana neman gafar ubangijinta amma ta ce wa mijinta an yi kaza ba za a iya ba Allah madaukakin sarki ya rufa asiri dan Allah jama'a ya kamata mu zamanto masu kunya tasiri ko alfahari da rashin kunya ba abin burgewa bane idza lam tastahi fasna ma shi'ta mun tada daga cikin ma'anonin sa hadda mubalaga da ka zamanto baka da kunya gara ka zamanto dan giya da ka zamanto baka da kunya gara ka zamanto mazinaci da ka zamanto baka da kunya gara ka zamanto barawo ana ihu kutare duk rahin kunya ta fi su bazinci ta fi su barna don haka mu rike jari na kunya samari mata ya zamanto suna da kunya samari su ji tsoron Allah idan sun tashi aure su duba gidan kunya mata masu kunya masu kalli kunya su sai da haka za mu gyara duk wanda ta tallata kanta a midiya a kyalita da yan midiya a ɗaura aure a midiya ta tare a midiya shikenan wacce ta mutunta kanta dan Allah a rika mutunta su mai muna da matsalar mu mahaye ga ustadai sai suka karu ustadan su da cin aswaki da gemu da komai in sun tashi kuma ga ana ta rikici da su da yan boko akan yara wanda suke ba yan islamiyyar ba saboda haka din zai gama tarbiyyar yaran unguwa da komai kuma ya ga kota ta dinka garahi eh ga kawai sati uku ya fara batan tilawa ita ma wannan duk an mata duk ustazan malaman su da malam wani da ustazu wani da alarama wani da ya sayyadi da waye duk su gama karantar da su da komai da komai kuma duk ya kyale su suma da kyaskayen gari yake na da ta tafi gidan da babu gidan addini ci ya tafi gidan da ba addini ita kanta zai ta sha wahala ta zubar da qur'ani hinan ya azubar mai da nasa yake na ya tafi gari ita wannan babu amfani ana ita babu amfani a cikin ya kamata ya zamanto da mutunta ba wani lokacin ba ba dai malaman islamiyar bane ba suna so amma da ya kuskura ya ce ya faɗa a gidansu wani ya cire ta daga makaranta ya aka yi ta ai malaman ne yan iska kawai saboda sai yana son auren yasa ya ce masa malaman sun zama iska ya cire ta daga islamiya na ga wani abu aka rubuta aka baka sai yarinya tafi da mijin aure sai ce hidimar su wai uban ya tsika ji tsinanniya duk ta rasa wanda ta aura ya da masa islamiyya to kaga ya kamata su ma iyaye suke ba da gudunmawa idan za ku ka ku islamiyya su koyi addini inda gaske kuke a koya musu hadisi a koya musu alkur'ani me zai hana kuke encouraging malaman islamiyyar wannan idan yarinya ta isa aure kar ta fita hai malaman islamiyya sun ce ba sa su to a muka lariya nan da za a aurar da ita a cikin malaman kuwa kuke ganin zai yi mata daidai sai a juya tsakanin hedin masta da disfilin masta ko a juya a juya ya abin da guda ɗan to hedin hedin masta yana so amma dai gaskiya har yanzu dai ɗan festival ba a gama fitowa ba da yi a ciki ko babu yi a ciki uban sai agaza masa babu laifi musamman in ɗauki shawarar da muke badawa iyaye su yi ɗan wahala kaɗan samari su yi ‘yar wahala kaɗan ɗakin da hidimarsa yake kwana a gyara masa kawa ɗan masa fenti da wannan jarida a ɗan lillika su da duk haka ake yi wallahi a kawo su a haɗa su babu komai su yi takarar su yi tilawar su wannan katifar kwaya ɗai ta ihe su wallahi rayuwa ta duniya ta isa wannan dugadan da fameka da waye ba abin da zai ƙara ɗin a bata wanda take so mai addini su kasu fita daga da'irar addini su ma waɗancan kasu fita daga da'irar addini a duba tarbiyya idan a ta kumantar zauna dinahu wa khuluquhu fa zawwiju wanda kuka yadda da addininsa da tarbiyyarsa a aura mashi na fita da ina ta nasiha akan tarbiyya din ita ce matsalar da take ta damun mu lalle mu dawo kunyar wallahi ita ce abin da muka rasa kuma kunyar ta zamanto ta dore har a gidan miji wata za ga idan ta samu mijin auren sai ga duk kuma tarbiyyar da aka santa da sai ta zubar wata tana da yakinin yanzu ta kama a hannu wata ba ta buɗe babin iskanci da rashin kunya sai ta kama mijin aure a hannu wata kuma soyayyar da ake ta rashin mutunci har da nan naga an sa wata a Facebook tana bayani wai idan mace ta tahi za ta rike wani mijin aure kuma wani mijin soyayya ko wani saurayin aure wani saurayin soyayya wannan za ta iya komai da shi a titi wannan kuma alhaji sai mun gama da wannan kai ran da aka yi gida kaga duk rayin mutunci ne da tarbiya irin ta shedan ubangiji Allah ba mu ikon gyarawa wanda muka faɗa daidai Allah ka amfane mu da shi kuskure Allah ka nuna mana dan mu gyara ne ake da abin da ya dace kafin in karanta tambaya na dan bada umarni da ranar cewa da Allah a bude a group neman taimako a kuma dora account number wanda Allah ya hore musu abin da za su sa su sa a cikin wannan group din wannan wani dan uwa ne ni da karan kaina bisa tattaunawa da muka yi na gana da buƙatar agajin yan uwa halin da yake cikin lalle yana da buƙatar agaji na gaggawa da kuma yan uwantaka ta yan uwansa musulmi da aka aka bude masa neman taimako kuma a yanzu za a zagaya wanda Allah hore musu da Allah su agaza da abin da yake mai tsoka kuma muna masu tawassuli Allah madaukakin sarki ya bashi mafita daga cikin halin da ya samu kanshi bana so na ambata siffa ko abin da zai iya nuna wa ƴan uwa su gane wane ne shi ma dan a kare mai martaba shi a kare mai mutuncin shi ba kuma shi ya nema ba ni ne kawai na ga ya dace ai haka din kuma yan uwa da Allah su fidda shi kunya a agaza mashi Allah ba da ikon taimakawa da kafin in karanta tambayoyi da Allah duk a samu yan uwa su zagaya kuma agaza da Allah da abin da yake mai tsoka da Allah karba ya naira hamsin ashirin ta yawa muna so mu ga yan ɗari biyar biyar da yan dubu dubu ko ɗari biyu biyu muna da babukan taimako da yawa da muka buɗe wanda mu kammala su ba wataƙil za mu yi bayani a kansu daga baya insha Allah ta'ala kamar mai mara lafiya nan da muka yi ta sanarwa har yanzu dai ba a kai ta asibiti ba ba a samu matsaya da likitanta ba har yanzu ba mu gama samun cewa a nawa za a yi aikin ba wani ya sa muka dakata da neman taimako kuma ba kai ta ba har yanzu kuma har yanzu larurar tana nan kamar matar da muka sanar ta musulunta wadda za a gina wa gida da waye har yanzu ba a kai ga matsaya ba amma dai mun dakata ne mun ji wani guri da an kasa daukan wata matsaya muna dai buƙatar ubangiji ya ba mu fita a cikin dukkanin al'amuran da muka sa a gaba Allah ba mu ikon yi da ikhlasi da kuma yi domin shi waɗannan ne da ƴan uwa da Allah su taimaka Allah ba da ikon taimakawa din tambayoyin da suka so hannuna wannan ce assalamu alaikum malam dan Allah a ƙara yi min bayani akan kabbarorin sallar gawa sallar gawa ana mata kabbara hudu ne kabbara ta farko idan an yi wasu malaman suka ce a karanta suratul fatiha kabbara ta biyu kai wa annabi sallallahu alaihi wa sallama bayani ayi salati kabbara ta uku mamacin ake so a kebe da addu'a shi kadai a cikin ta ta hudu da mamacin da sauran musulmi kan hada su kai musu addu'a wannan ita ce kabban da yafi shahara a sallar gawa kabbara guda hudu amma idan da wani dalili ana iya kabarbarin su kai biyar ko su kai bakwai ko su kai tara duk ana yi a sallar gawa kuma na sha faɗa wani lokacin siyasar zamantakewa in an samu wanda ya taimaki addini ya ba da gudunmawa fitaccen mai taimakawa addini idan an zo za a mai sallar gawa a samu wanda ya san addini ya wuce gaba in ya kabarta sallah sai Allahu akbar ya yi ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai mutane sun san barakanuwa ba ce ba ko? in an kare sai ce wannan shine yake gina musallatai muna fata Allah ya sa aikin sa ya bi shi ana yi ne dan azaburar a nuna cewa wannan kaza ne wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wani sahabi kabbara har guda biyar a sallah da ya kare sai ce innahu badariyu ya halarci yakin badar ya sa na mai kabbara guda biyar amin shi kuma yana ji ya masa kabbara ta kusa a kirta dan da ya ajiye shi duk wanda za a sallata in aka kawo sai a haɗa shi da babbansa in an ɗauke za a ɗauke ban da babbansa sai a sake kawo kaga duk kabarbarin akwai babbansa a ciki me yasa ya ƙara masa yawan karbarori saboda babban shi ne yana da dangantaka ta jini da shi so dai kabarbarin sallar gawa guda hudu ne amma idan dalili ya kama ana iya ƙarawa akan hudu malam menene hukuncin yin birthday birthday da mutane suke yanzu kwaikwayon yahudawa ne da manzon Allah ya bada labari waɗanda suke da ƙarancin wayewa za su bi su kuma za su bi su wallahi laka sha abin mamaki in kana facebook sai ga mutum duk ya ƙare rayuwarsa da wayewarsa da komai shekara saba'in ya gani wadda cincin a gabansa wai a sa happy birthday class 1 kuma a bashi wuka zangangan da hikato zai yanka wallahi da abin mamaki a ba mu da alaka da ita al'adar yahudawa ce ko da ke ba abin mamaki manzan Allah ya ce idan da za a samu ɗayansu ya kwanta da uwashi a kan titi a cikin al'umar manzan Allah ya ce wallahi da ya kulu fi ummati man ya suna ozali a cikin al'ummata saboda makauniyar biyayya sai an samu wanda zai aikata wannan makauniyar biyayya ce rahin wayewa ce shi da baya ne ka ga mutum ana ɗaukan hotonsa yana birthday akwai rashin wayewa a ciki Allah sha mu gyara tambaya ta ita ce matar babana ta mai asiri ta raba mu da shi kuma duk abin da aka ce na yi na yi baya bincike kuma idan ina da buƙatar abu baya mu idan na ɗauki kuɗinsa na yi uzuri ina da laifi to na farko yanzu da ta gari asirin da ka faɗa ba za a tabbatar ba don zargi ne idan matar babanka ta fi biyayya ga babanka dole tafi ka nasara a wajen mahaifinka ka zamanto mai tsananin biyayya a gurin mahaifinka mai tsananin kyautata masa dan Allah kuma kake roƙon Allah maɗaukakin sarki ya daidaita tsakanin Allah daidaita tsakanin ko sihiri aka yi ko tsafi aka yi wala yuflihu sahiru haythu ata duk ta inda dan sihiri da dan dabo ya fito ba zai ci nasara ba saboda haka ni wallahi ba na so in ji mace ta ce wai an yi sihiri an yi dabo an yi sihiri an yi dabo wallahi lokaci gare shi matsawar kina da imani kin tsaya akan karantarwa wallahi ki da nasara wala yuflihu sahiru haythu ata Allah da kansa ya faɗa duk dabarar mai sihiri da mai dabo wallahi ba zai kai da gaci amma wanda ya rike da Allah bai taba lalacewa ba zai kuma taba lalacewa ba saboda haka kai ma kar ka dauki abin mata ka zama to mai tsoron Allah mai kiyaye dokokinsa mai bin umarninsa sawu da kafa insha Allah Allah madaukakin sarki zai biya maka bukatarka سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين